أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله يومنا لتني hudu ga watan rabi'u tsani hijira ta 1446 wanda ya daidai da bakwai ga watan oktoba shekara ta 2024 a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka wato littafin iziya muna cikin babi da yake magana akan babin rabon gado za mu tashi shafi na 224 ko ya ce faslun a karatun farko mun ji lissahin masu gado daga cikin maza mun ji mutum goma wanda da aka yi tafsilin suka koma mutum sha biyar a cikin mata mun ji mutum bakwai wanda da aka yi tafsilin su suka koma mutum goma to yau kuma za mu ji bayani ya ce fasirin rabewa alfurudun latihiyar usulu الفروض التي هي أصول ستة wato farallai na rabon gado waɗanda su ne asali wato in an ce farallai a su ne abubuwan da alƙur'ani ya kawo ko eh alfurudul muqaddara fi kitabillahi waɗanda aka kawo su a cikin littafin Allah wanda su ne kaso gida-gida da aka raba yadda gado yake kasancewa a cikin alkur'ani wa'inda hiyal usul su ne asali hiya usulun su ne asalin abin da aka buga aka kasafin rabon gado a kan shi ya ce sittatun guda shida ne na farko annisfu akwai rabi a alkur'ani an yi magana rabi ta waɗanda a cikin gado idan aka mutu aka bar su za su ci rabin dukiya ne eh to shi wannan rabi ɗin kaso ne na mutum biyar, guda hudu daga cikin mata ko? Guda hudu daga cikin mata, su ne albintulus sulbi, ‘ya ta tsatso, ‘ya ta tsatso ita ce ‘yar da mutum ya haifa, ‘yar mamaci, wadda shi ya haife ta. To idan ta kaɗaita a wajen gado, ya zama ba maciya gado sai ita. ko kuma babu waɗanda suka tarbe ta ga barin cin rabin, to rabi za a bata, za a bata rabin dukiya. Ta biyu bintul ibini, ɗa, ‘yar ɗan mutum, mutum ya haifi ɗa, sai ɗan nashi ya haifi ‘ya mace, shi ɗan na ya hero sai bai ‘ya mace jika shi kenan. Sai yanzu shi ainihin uban na farko kakan ƙyar kenan ya rasu. Da ya rasu ba ya da kowa magaji sai ita wannan ‘yar ɗansa. ɗan nasa ya rasu. To ita wannan ‘yar ɗan ita ma in ta kaɗai ta za a ba ta rabin dukiya ne, inda adami ha a inda aka rasa ita ‘ya ta tsatso kenan. Amma idan ‘ya ta tsatso na nan wannan ‘yar ɗan ba za ta zo ta ci wannan ba. Wal ukutu lil abi wal ummi ta uku daga cikin mata masu cin nisifi. Ita ce ‘yar uwa lil abi wal ummi wadda aka haɗa uba da uwa da ita. ‘Yar uwan mutum shaƙiƙiya kenan wanda suka haɗa uwa uba da uwa to idan mutum ya rasu bai da magada sai ya shi wadda suke uwa ɗaya uba ɗaya abin da za a bata a cikin gadon ya shine rabi an gane walal abi sannan sai ya uwa la'abbiya wadda aka haɗa uba inda adamiha a inda aka rasa ita wannan wadda take shaƙiƙiya din kaga ya uwa la'abbiya ita ce ta hudun gane? Ana riƙewa? Masu cin nufifi, kaso na farko, gida na farko da Alƙur'ani ya kawo zancen shi a gado shine gidan ‘yan rabi-rabi, wanda su a gado rabi ake ba su, mutum biyar ke cin rabi, hudu mata ne, ɗaya namiji ne. Matan guda hudu, ‘yar mutum in yarsu ya batta ita kaɗai, za ta ci rabin dukiya. Sai ɗansa, ya haifi ɗa ɗan nasu shi kuma ya haifa masa jika mace, sai ɗan nasa ya rasu ya ban macen da ita da kakanta amma ubanta ya rasu. To in kakan nan nata ya rasu yanzu bai da kowane magaji sai ita jika shi za a bata rabin dukiya. An gane? ta uku sai ‘yan uwa shaƙiƙiya wanda aka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya da ita, in mutum ya rasu ya bar ‘yan uwarshi wanda aka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya, abin da za a bata a cikin dukiyar shi in ta kaɗaita shi ne rabin dukiyar. Ta huɗunsu masu cin rabi ita ce ‘yan uwa wanda aka haɗa uba da ita, amma ita ba za ta zo ta ci ba sai in babu wanda aka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya. to sai yadda aka haɗa uba da ita in ta kaɗai ta to ta wawo rabi in ɗan uwa ya rasu. An fahimce su? Na biyar ɗin masu cin rabi shine namijin, sauran hudun mata ne kun ji su, shine namijin wa zauji, miji, ma adama lahajiri idan babu wanda ya tare ya. Idan macin yana da mata, sai matar ta rasu, ba ɗa ba jika, wanda ta haifa da shi ko wanda ta haifa da wani, to mijin yana da rabin dukiyarta. to kun ji wa'annan su ne mutum biyar da ke cin rabin dukiya. Rabin shi ne farali na farko, shi ne mene gida na farko, guruf na farko da aka kawo, ‘yan cin rabi rabi kun ji su ko? Farali na biyu shi ne war rubu'u farajin zauji, sai rubu'i, an gane ko? Kun ga yanzu mun ji masu cin rabi su biyar, maza hudu, a mata hudu namiji ɗaya. to sai kashi na biyu masu cin kashi na biyu shine rubi'i shi rubi'i shine a kasa dukiyar da magaji mamaci ya bari hudu mutum ya ɗau kashi ɗaya one in four ko shine rubi'i kenan to shi kuma masu cin shi mutum biyu ne ko shine yace wa rubu shi rubi'i faradu zauji farali ne namiji ma'aujudul hajib idan akwai wanda ya tare shi ai kaga ɗazu ya gaya mana miji in ba wanda ya tare ya ɗa ko jika da matar ta haifa a gidan ya ko a gidan wani za a baya rabin dukiya to yanzu idan tana da ɗa ko jika da ta haifa a gidan shi ko gidan wani to yanzu ba zai ci rabi ba sai dai ya ci ba zai ci rabi ba sai dai ya ci rubu'i ɗaya a hudu an koro shi an rage mai daraja saboda ta haihu an gane na biyu wa zaujati sai mace ƙwara ɗaya aw zaujatu ko mataye kwara bi da yawa ma a faɗaɗihi idan babu ɗa. Shi mutum in mata shi ta rasu ba ɗa ba jika rabin dukiyar ta zai wawo shi. Amma ita mace idan mijinta ya rasu ba ɗa ba jika rubu'i za ta ci a kasa huɗa ba ta kashe ɗaya. Sannan wannan kashi ɗayan da za a bata shi za a bata in ita kaɗai ce. In su biyu ne shi za a bata sa kasa ya rage auki. in su uku ne ya rage aiki in su hudu ne shi dai za a ba su ba a ƙara musu ko da ba mai ci sai su san gane ko da ba dole dai ba su wuce nan an gane da mace ɗaya da mace uku da hudu da biyu duk ɗaya ne abinda za a ba mata dai kawai shi za a ba su idan ba ɗa ba matari za a ba su ɗaya a hudu ne abinda in mace ɗaya ce ta wawushe in miliyan hudu ce misali ita kaɗai za ta ɗauka idan su hudu ne a kasa kowace miliyan ɗaya dai. An gane? Idan su uku ne a kasa yadda ta kama. An gane ba a ƙara musu ba a rage musu akan haka. Sai farali na uku shine sumunu. Ya ce wa sumunu faradis zaujati. Mun ji bayanin masu cin rabi-rabi. Ko? Sannan mun ji bayanin masu cin ɗaya a hudu. Masu cin rabi su biyar ne, hudu mata ɗaya namiji. Masu cin rubu'i kashi hudu ɗaya a hudu su biyu ne, da miji idan akwai ‘ya'ya, da mata in ba ‘ya'ya su kuma in mijinsu ya rasu. To yanzu sai kashi na uku shi ne sumuni, shi sumuni shi ne a kasa takwas a ɗau kashi ɗaya a ba mutum, one in eight ɗaya takwas. Yawwa shi ne sumuni, shi kuma sumuni mutum ɗaya ke cin shi, mutum ɗaya shi ke cin sumuni. wa tumunu faradin zaujati tumuni faradin mace ne kwara ɗaya awun zaujatu ko mataye da yawa da mace ɗaya da mataye da yawa na da sam duk ɗaya ne tunda dai ba za a ƙara masa ba ba za a rage ba in aka watso ɓangaren mata wannan abin in ke gade ce ki taɓe in ku huɗu ne ku kakkasa in ku biyu ne ku kasa in ku uku ne ku kasa ba a ƙara musu to shi tumuni faradin mace ɗaya ne ko mataye da yawa ma'aujudul hajibi idan akwai 'ya'ya idan miji ya rasu yana da 'ya'ya to matar shi ko matan shi za a kasa dukiya takwas a cire masu shine kuke je madan madan takaba wace takabai farali ne qur'ani ya zo da shi a kaza amma da haka muka muke ake cewa ko kuma nan to ka gani to haka dai ake nihi din ba laihi bane an gane ko to kun ji kashi na uku kenan daga cikin kasassuka mun ji masu cin rabi mun ji masu cin ɗaya a hudu mun ji masu cin takwas a hudu masu cin rabi ɗaya a takwas masu cin rabi su biyar ne hudu mata ɗaya namiji masu cin rubu'i kashi ɗaya a hudu su biyu ne miji idan da ‘ya'ya da mata idan ba ‘ya'ya to mun ji ko masu cin sumuni masu cin sumuni ɗaya a takwas ƙwara ɗaya ce mace kawai ƙwara ɗaya ko mata da yawa idan da ‘ya'ya to sai rukuni na hudu shine sulusani sulusani sulusani menene sulusani shi sulusani shine a kasa dukiya kashi uku a ba mutum kashi biyu ya rage kashi ɗaya shine sulusani yanzu misali idan aka ɗauki abu ƙwara ɗaya sai aka buga shi ya zama aka fasa shi gida uku duk kaso kowane kaso cikin ukun nan shi ake ce musulisi ɗaya cikin uku ɗaya cikin uku ɗaya cikin uku an gane to an ɗau ɗaya cikin uku ya sunan ya sulusi sai aka ƙara ɗaukar wani ɗaya cikin ukun ya sunan shi sulusi to in an haɗa jam'i ya zama sulusani wato ɗaya cikin uku guda biyu shine ma'anar sulusani an gane ko an gane ma'anar to shine sulusani eh to ya bace min gurin to shi wannan sulusani din kun gane yake ce mu sulusani shi mutum hudu ke cin shi shi kuma mutum hudu ake ba za mu ji su yace wa sulusani faradu kullu isnataini fasa'ida sulusani farali ne na dukkanin guda biyu mata farali ne na mata guda biyu fasa'ida ko matan da suka wuce biyu wa inda tastahiqu ihdahunna kowace ɗayansu tana cancantar idan faradat idan ta kaɗai ta annisfa tana cancantar rabi. Da Allah ku lura da kyau. Ai, an lissaho wasu mata, wa'inda su kowace daga cikinsu in ta kaɗai ta, abin da ake bata shi ne rabi. Tun a karatun farko in ba ku manta ba, wannan maimaita su, ta farkonsu ita ce ‘ya’ ta tsatso inda ka haifa in mutum ya rasu ya bar ya ita kadai za ta ci rabi ko sai mun ce sai ya ɗa in mutum ya rasu ya bar ƴar ɗansa ita kadai za a ba ta rabi ta uku ita ce me ƴar uwa shaƙiƙiya wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya in mutum ya rasu bai da kowa a duniya sai ƴar uwar shi uwa ɗaya uba ɗaya za a ba ta rabin dukiyarsa to sai ta hudun ita ce ƴar uwa da aka haɗa uba idan babu wanda aka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya kaga wa'annan su aka ce a ba ne a ba rabi tun a farkon karatu su hudu ɗayan su da ke cin rabi shine miji idan ba da in mata shi ta rasu ba ta da a gidan ya ko a gidan wani ku rika hadda shi wannan hadda cewa ake ba to shine a nan gurin a maganar sulusani na gaya muku abin da ake ce mu sulusani shine a kasa abu ɗaya uku a ba mutum kashi biyu a bar kashi ɗaya shine sulusani to shine sai ya gaya ya mana wani karatu don ya gane wai mun rike na baya ko ba mu rike ba sai ya ce wasu lusani shi sulusani faradu kullu isnataini farali ne na dukkan mata guda biyu fasa'ida ko fiye da biyu tastahiqu ihdahunna idza fa idan faradatun nisfa wanda kowace ɗaya daga cikin su inda za ta kaɗaita ta cancanci a bata rabin dukiya to yanzu tunda ba ita kaɗai ba ce ba su biyu ne ko suna da yawa to zai zo su ci su lisani zan ba ku misali da za ku gane ya da mutum ya haifa ai an ce in ta kaɗaita a ba ta rabin dukiya to yanzu ƴaƴa mata da mutum ya haifa su biyu ne ko su dubu mutum ya mutu ya su kaɗai ya bari da guda ɗaya ce rabi za a bata to yanzu su biyu ne ko su dubu to sai a kasa dukiyar uku a ba sa kashi biyu a bak kashi ɗaya shine sulusani. Ta biyu da ke cin rabi ai ita ce ‘yar ɗa, amma ita ‘yar ɗawa ba za ta zo ta ci rabi ba sai idan babu ‘ya shaƙiƙiya wadda ka haihuwa, ta in ba ‘ya tsatso. To ‘yar ɗa ita ma in ta kaɗai ta an ce a ba ta rabi ko? To idan ‘ya'yan ɗan mata su biyu ne ko su dubu to sai a kasa dukiyar uku a basu su na kashi biyu a ba kashi daya ta uku wanda ke cin nusufi ita ce ɗan uwa shaƙiƙiya uwa ɗaya uba ɗaya an ce mana a baya in ta kaɗai ta za a raba dukiya biyu a bata rabi to yanzu su biyu ne ko su dubu to za a kasa dukiyar uku a basu su lusani kashi biyu sai a aza kashi ɗaya ta hudun masu cin nus rabi ita ce ya uwa la'abbiya wanda aka haɗa uba idan ba shaƙiƙiya uwa ɗaya uba ɗaya sai la'abbiya wanda aka haɗa uba ta shigo ita ma inda ta kaɗai ta ita kaɗai ce za a ba ta rabi amma yanzu in su biyu ne ko su dubu za a ba su su lisani da Allah kun gane wannan shine abin da ake nihi eh tastahiqu ihdahunna idan faladatun nisfa wanda kowaccen su idan inda za ta kaɗaita za ta cancanci rabi to yanzu tunda su biyu ne ko su dubu na ce su dubu ne wai dan kan maka ce ko su goma ne ko su dubu ne yawwa an gane ko kaga dama an ce shi su lisani farali ne na mutum hudu kuma duk mutum hudun nan mata ne ba namiji cikin masu cin sulusa ne an fahimta ko duk mutum waɗannan mata ne matan kuma su ne matan nan waɗanda inda sun zama su kaɗai rabi ake ba su to yanzu in suka zama ba su kaɗai bane ba su biyu ne ko su dubu ne za a ba su sulusa ne a riƙe sai ya ce wa sulusu kaga yanzu mun yi magana kan nasifi mun yi magana kan rubu'i mun yi magana kan tumuni mun yi magana kan sulusani to sai ya ce kashi na biyar wa sulusu shine sulusu kashi na biyar na rabo na gado da ake bawa shine sulusi shi sulusi shine a kasa uku a ba mutum kashi daya daya a uku 1 over 3 1 over 3 shine sulusi ko an gane to shi sulusi shine yauwa wa sulusi shi kuma sulusi mutum biyu ke cin shi su shi sulusi na mutum biyu ne sai ce wa sulusu faradul ummi shi sulusi kafan uwa ne ma a faɗa hajibi in ba wanda ya tare ta idan mutum ya rasu ya ba uwar shi bai da ɗa bai da jika za a ba ta sulusi amma mata ba ta hana uwa cin sulusi ai idan mutum ya rasu bai da ɗa bai da jika abin da yake nema abin da mata ke nema a cikin gadon ya menene ai an yi magana shi a baya ai rubu'i take nema rubu'i ɗaya a hudu take nema an gane to ai ɗaukaka ɗauka nan gurin an kasa dukiyar gida sha biyu sha biyu a raba hudu ba uku ba to mata uku take nema tun da ba da uwa ɗaya a uku take nema shi ne sulusi sha biyu a raba uku hudu hudu sai uku sha biyu to sai a ba uwa hudu a cikin sha biyu an cire uku an cire hudu ba bakwai ba saura nawa saura biyar uba zai ci uku da farali saura nawa sai ya ci biyu da asibci ba su ke ba ya gane da uba da uwa ka san su daya da uwa da uba ka san su daya in dan su ya rasu wal abawayhi li kulli wahidin minhum sudusu in kana lahu waladun fa in lam yakul lahu waladun fa li kulli wahidin minhum sudusu ko haka alqur'ani yace ko to ka gani to shine nan gurin To abin da ya sa shi nan gurin ba a kawo uba cikin masu cin ci wannan sulusin kai tsaye ba. Saboda ai in dai uwa ta ci sulusi to alama ta nuna cewa ba ɗa kenan. To ai in ba ɗa shi kuma ka san uba ya wuce sulusin. Saboda me saboda ai zai ci ya ƙara da wancan. Kina sai ba a kawo shi a nan gurin ba. Ka gane? To za mu ji wane ne sauran. Mun dai ji yanzu uwa cikin biyun da ke cin mene? Sulusi ko? Sai ce wal isnataini wal isnaini fasa'ida min walidil ummi ma kanu shine sai ce wal isnaini sai kuma biyu fasa'ida ko fiye da biyu min walidil ummi daga ƴaƴan uwa ma kanu ko ya saka kasance su ma za su ci silisi mutum ne ya mutu sai ya zama bai da maciyin gado sai ‘yan uwan shi da suka haɗa uwa ɗaya lu'ummai. Lu'umman nan maza ne duka, ko mata ne duka, ko maza da mata ne, shi yasa ce ma karu ko mara suka kasance. A nan gurin ba a lura da maza daban mata daban, ai uwa ce ta jawo masa cin gadon. Sau da haka ba za su zo su yi nawa wushi wa wasau ba. Ai suna da wasu ‘yan uwansu a gidansu. yanzu wannan ɗan uwansu ne da uwarsa ta haihuwa a wani gida ya mutu bai da magaji sai su ɗan uwan shi da suka haɗa uwa kun gane kun ga ai ba ɗan gidansu bane ba uwa ta jona su ko to su ma sulisi ake ba su ma kanu ko ya suka kasance kaga masu cin sulisi mutum biyu ne kamar yadda na faɗa uwa idan ba matari sai ɗan uwa na uwa al'ummai. Su ‘yan uwa al'umman nan koya suka kasance, ko duk mata ne, ko duk maza ne, ko duk maza da mata ne, an gane ko? Kuma a irin wannan kasan ba a yin zakari. A irin wannan kasan da uwarku ta jawo maku kuka samu akan wani ɗan da ta yawa a wani gida ya mutu bai da magaji. Aka kasa aka ba ku sulusi na ‘yan uwa ta ɓangaren uwa al'ummai. In an kwaso namiji ba zai tashi mu ya ce ai shi namiji ba ne ba a ba shi kaso biyu mata su ɗau ɗaya ƙarya yake yi ai dalilin jawo cin gadon uwa ce to a cikin irin wannan kasan da namiji da mace duk ɗaya suke ba a yin lizzakar a nan gurin daidai ne kowa za a yi daidai da daidai ne kawai da mace da namiji a nan duk ɗaya ne in duk mata ne in suka kwaso a kakkasa in duk maza ne in suka taso a kakkasa in maza da mata ne da namiji da mace duk ɗaya ne saboda me uwa ce ta jawo masa cin gada ba za su cinye duka ba wani ba zai fi wani ba kuma ba za a ƙara masa bayan wannan masu cin sulusi su biyu ne uwa in ba matari sai ƴan uwa na uwa an gane to sai kaso na shida wanda shine na ƙarshe wa sudusu shine sudusi sudusi shi sudusi mutum bakwai shi ake ba shi, za mu ji su, shi ne kaso na ƙarshe. Wasu disu faradu sab'atin, shi su disi faradin rabo ne na mutum bakwai. Al'abu, uba, ma wujudul hajibi in akwai matari, shi yasa kaga ai a ƙur'ani an ce, menene aka ce, ya aya take? Wani abu ya da kulle ya hidin minhu masu disu. مما ترك كو إن كان له ولد كو ولأبويه لكل واحد منهما السدس كو مما ترك إن كان له ولد iyayensa uwa da uba kowanne za a ba su sidisi daga abin da ya bari in akwai da to saboda haka uba in akwai da he dan shi ya rasu to saboda haka za a kasa a bashi sidisi ne na farko kenan wal ummi sai uwa ma'aujudul hajibi in akwai matari kaga dama na gaya maka da uwa da uba ka san sa daya idan akwai yaya in ba yaya ne shi uba sai ya koma gehe wanda zai taba yazo ya taba in gani a bashi ka san shi in kwashe sauran idan akwai uwa to tunda ba matari za a bata mene silisi idan akwai mata tunda ba matari za a bata mene rubu'i to a cikin sha biyu an ba uwa silisi an ba mata rubu'i bakwai kenan cikin sha biyu saura nawa sai uba ya kwashe kaga ba za a ce silisi ya ci ba tunda abin da ya ci ya fi silisi amma idan za a yi tafsirin wannan wannan biyar din da ya ci ya kasan yake kasan shi ne silisi uku shine asalin kasan shi to me yasa ya hada da biyun saboda ba matari yayi asirci shi yasa sai ya hada da ita haka wasu masaba malaman suka karanta an gane ko to mun ji uba inda matari zai ci sidisi mun ji uwa inda matari za ta ci sidisi sai ce wal jaddi sai kaka wal jaddata kai sai kaka idan faradat idan ta kadaita kaka in ta kadaita in ta kadaita to za a bata sidisi ita ma au kana ma'aha ukura ko kuma ya zama a tare da ita akwai wata tare da ita tusharukuha da za ta yi tarayya da ita to sidisin nan dai za a bata wal wahidati fa aksara mace kwara daya ko fiye da daya min banatil ibni daga cikin ‘ya'yan ɗa, iza kana hunaka bintu sulbi idan akwai ‘yan tsatso, ai kaga a baya, an ce ita ‘yan ɗa za a ba ta mene rabi, idan mene babu ‘ya ta tsatso, ‘ya tsatso ita ce ‘yakka da kayewa. To idan babu ‘yadda kayewa, ‘yan ɗa za ta shigo, za a ba ta rabi, ko? To idan ga ‘yakka da kayewa kuma ga ɗanka ɗan ya rasu. su ne za su ci gadon yanzu ya za a yi to ‘yar taka ita ce ogarka so a bata rabi to ‘yar ɗan naka a bata ɗaya a shida ba a koyar sa batun da ba matara ka gane ko ba da isa yana ta ci sai a bata ɗaya a shida an gane shi ne ce walwahi da ƙwara ɗaya fa aka sara ko fiye da ɗaya mun banatul ibnu daga cikin ƴaƴan ɗa mata idan kana hunaka bintu sulbi idan akwai ƴan tsatso ƴan tsatso ta wawo rabi su kuma ‘ya'ya mata, ‘ya'ya mace ƙwara ɗaya ta ɗanka, ko ‘ya'ya mata ƙwara da yawa na ɗanka sai a ba su sijin shi za su kasa. Wani ukutun al'abbi sai kuma ‘ya'uwa la'abbiya ƙwara ɗaya, fa aka sara ko fiye da ɗaya ma'aujudul ukutun shaƙiƙati idan akwai ‘ya'uwa shaƙiƙiya. Mutum ne ya rasu, bai ba kowa ba sai ‘ya'uwar shi shaƙiƙiya uwa ɗaya uba ɗaya sai kuma ‘ya'uwa wanda aka haɗa uba. To yanzu ya za a yi dama ai ita ya uwa shaƙiƙiya tana ɗaya daga cikin masu cin rabi idan ba wanda ta tare ta. To tun da ba wanda ta tare shaƙiƙiya uwa ɗaya uba ɗaya, me take nema yanzu? Rabi. To a bata rabin. To ga al'adda can kuma tana hawaye. To yanzu ya za a yi ko ita kaɗai ce ko su da yawa ne? A ba su sijisi. Ɗaya a shida. An gane? Sai ce wal wahidi min waladul ummi. Sai kuma ƙwara ɗaya shi sudisi dai shi ne rabo na ƙwara ɗaya daga ɗan uwa, zakaran kana auƙunsa namiji ne ko mace. An gane ko? Ƙwara shi ne ka san ƙwara ɗaya daga cikin ‘yan uwa, ‘ya'yan uwa, ƙwara ɗaya daga cikin ‘ya'yan uwa wanda aka haɗa mene uwa da su. Ai, kaga a baya ya yi mana bayanin ‘yan uwa da aka haɗa uwa in suka wuce ɗaya suka kai biyu ko dubu. me za a ba su dan Allah ba su lisa ba su lisi za a ba su ba ai su lisi yace a ba su ko ko to idan kwara ɗaya ne shi kadai ne to ya ba su lisi kaga idan suna da yawa aka ba su silisi ba za su samu kaso da yawa ba za su biya gangana ya kuma ga an ce da mace da namiji a nan duk ne to amma idan dan uwan da aka hada uwa da shi kaso ya kama yana cin gado to abin da za a ba sijisi za a ba shi an gane wal jaddi ma'al waladi an waladul ibni to wanda ke cin sudisi na ƙarshe shine kaka idan ya haɗu da ɗa ko ɗan ɗa ya ka ji ɗa mutum ne ya rasu sai ba ɗan shi na tsatso sai ba kakan shi uba me aka ce a bashi idan akwai matari akwai ɗa ai sudisi aka ce ko wala abuwa da kullu wahidin minhum sudisu min mata raga ko in kana lau ko in kana lahu waladun ko an ce a ba uwa da uba ɗaya a shida idan akwai ɗa akwai matari ko to ai shi kaka makwahin uba ne to tunda ba uban daga kaka sai abokin shi ɗaki jika kenan dai uban ya rasu to yanzu shi ɗan ba za a ce ga abin da za a bashi ba shi zai kawai duba ya ga to wawa zai taba mana kayan uba ne sai kaka zai ce kai yaro duk da fa kake nan ni na haihi ubansa har aka same ka. Balle min nau. Zai ce to shari'a ta ce a kasa shi da a baka kashi ɗaya tsoho ya ɗauka ka tai. Shi kuma ya har miƙe sauran. An gane? To shi ne wannan. Eh wal jaddi ma'al waladi kenan. Kaka in ya haɗu da ɗa. Ɗan mutum da ya rasu ya bari ga kakan shi na uba kenan. To za a ba kakan ɗaya a shida ɗan hewa wuce sauran. An waladal ibnu ko ɗan ɗa. jika kenan shi kuma ɗa gashi to kara ka haihi ɗanka namiji sai mutum ya haihi ɗa namiji sai ya rasu kahin ɗan nashi ya rasu sai ya haiho ɗa shi ma jikan shi kenan ko to yanzu idan kakan ya rasu tunda shi wannan jikan uban ya rasu kaga yanzu wannan kakan na shi ya zama ubanya makwahin ubanya to sai kakan ya rasu to wannan ɗan ɗan nasa jikan kenan shine makwahin ɗan shi zai zo ya gaji kakan shi gaba ɗaya ma zai kwashe duke. To sai aka samu wrong number shi uban kakan shi shi kuma nana. Za a yi gado tsakanin jika da kaka. mutum ya rasu ya bar jikan shi ya bar kakan shi kun gane ka san mutum ne ya rasu ya bar jikan shi ya bar kakan shi ta taba kunne eh ta taba kunnen wancan dan jika kenan ko jika da dan jika kun gane ka san kamar kai ne ga jikanka ga kakanka ga dan danka dan dan dan da ka haifa ga kuma baban babanka to yanzu ka rasu to ya za a yi to wannan dan dan naka kasa ta ci akan sama a wannan lissafin saboda ai kasan ta yi kusa da kai ita ce taka ita kawowa can ita kawo ka nan kuma kai ka kawo ta ka gane to saboda haka dan ɗanka jikanka shine wakilin ɗanka tun da ɗan naka ya rasu to yanzu yana son ya kwashe dukiya ne da ya zama shi kadai to tunda akwai kaka baban wanda ya haihi babanka to yanzu a ballan mashi a bashi sudisi ɗaya a shida wancan ɗan ɗan naka jikanka sai ya wuce sauran kawai dala an gane karatun nan alhamdulillah sai mu tsaya a nan tunda ba gadan kuka kawo ake rabawa ba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب